ورحمة الله وبركاته يومنا ينن ثلاثة قوم شاترا قوة محرم إجرى رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوة يارة دريب أولى أربعين watan turawa muna 27 ga watan 11 shekara ta 2018 Allah ya kaddara mana da ya ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari satin da ya gabata mun yi karatu ne a babu dhahiki babin da ke magana akan dariya muka fahimci kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya dariya ta kyakyatawa ta yadda har za a hango bakin sa a hangabe illa iyaka dai yayi murmushi sannan a hadisin aka karantar da mu cewa ko ababin an karantar da mu cewa yawan dariya yana matar da zuciyar mutum saboda za a shagalta ne da wargi za a shagalta da hayaniya za a shagalta da hiririta saboda haka ambatan Allah madaukakin sarki zai yi karanci lokacin da ambatan Allah yayi karanci za a samu kuma zuciya tana rasa nutsuwa tana rasa kusancinta zuwa ga Allah Allah ya tsare mu yau za mu tashi a kan babin da malam ke cewa babu idha akbala akbala jami'an wa idha adbara adbara jami'an babin da zai karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai kalle ka ko zai tinkare ka zai tinkare ka ne gaba daya in kuma zai juya baya to zai juya ne gaba daya shi baya raba hankalinsa biyu akwai wanda zai in kallonka zai misali yana kallonka kuna zance kuma hankalinsa na wani gurin to in fuskantar ka zai kuyi zance kai zai bawa hankalin shi gaba daya in ya juya tafiya zai manzon Allah ya juya gaba daya tafiya zai baya tafiya yana waiwaya raba hankalinsa biyu ko gulmasa muke yanzu ko me suke faɗa ko za a ɗauko wani abu a ci kowa za ka ga akwai wanda hikimar tunaninsa bayan ya bata da kura ko kuna hankalinsa ya raba gida biyu to manzon Allah ba haka yake ba in kai yake fuskanta kai yake fuskanta gaba daya in ya juya baya to manzon Allah ya juya baya baki ɗaya shi shine zamu tashi akan hadisi na 255 mala yake cewa haddathana bishr ibn muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana usama bin zaid قال أخبرني موسى بن مسلم مولى بن ابن فقارب عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من ذن الله صلى الله عليه وسلم ko Abu Huraira yace sau da yawa idan zai bada hadisi yakan ce haddathanihi ahdabu shufuraini abyadul kashhaini sifata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sau da yake cewa idan ma yake ta haibar labari sai ce ya bani labari ahadabu shufuraini mai yalwar gira gira ita ce a shufura anan to ahadab ita ce inda gahi ke tsurowa a gefen gira din to manzon Allah yana da yarwar gira girarta tana sauka har ƙasan nan kuma har ina ka haɗin goshinsa tsakanin wannan girar da gira to ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya fito a gurin ta haɗe yasa to ake cewa mai yalwar gira yakan ce to ahadabu shafaraini abiyadul kashhaini mai hasken jiki a iya fassarawa da haka alkashhu abinda malamai suka fi fassarawa shine kamar tsantsa to amma abinda Abu Hurairah ke nufi mai hasken jiki tunda za ga duk inda ake sawa riga a rufe bisa al'ada in dai a rufe yake to zaka tadda yana duhu misali kamar hamata dan adam galibi za ka ga koda yaushe a rufe take musamman mu masu sa riga to lokacin koda za ka ga duk jikin mutum fari ne fal amma ya daga mahamatarka wani lokacin shi wani lokacin za ka ga ta yi duhu saboda yawan gumi da rahin iska da take samu to amma shi manzon Allah har hamatar shi inda za ka hango to za ka tadda cewa hamatar shi haske gare ta ba ta ɗaukan wannan duhu to wata kil ibara abu horar abin da take nufi mai hasken jiki ma'ana ko ina a jikinsa ba inda yake da tsofa ne na duhu wallahu ta'ala a'lam sai yake cewa to shi mai wannan siffar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama idza aqbala aqbala jami'an idan zai fuskance ka to zai fuskance ka ne baki daya bai raba hankali rabin hankalinsa na tare da kai rabin baya tare da kai in zai fuskance ka zai fuskance ka ne gaba daya wa idza adbara in ko ya juya baya adbara jami'an to ya juya ne baki dayan shi baya tunanin yayi mantuwa ko ya bar matsala a bayan shi abu hurara yake cewa lam tara ainun mislahu yace wata idaniya ba ta taɓa gaɗin kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ya sha siffa kenan a wajen abu hurairar kenan ko ko inan jikinsa haske ne yana so ya gaya maka mai hasken jiki mai yalwar gashi idanun abu hurairar ta kai ba ma idanun abu hurairar ba ya ce wata idaniya ba ta taɓa ganin manzan Allah kamar ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba tun da Allah halicci duniya kenan tun daga kan annabi Adam alaihi salam har ka duro zuwa kan zamanin da muke akwai abu hurairar ke wannan maganar ba a taɓa yin kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai ya ce walan tarahu inda kalubalen yake kenan kuma ya ce kuma har Allah ya tashi duniya ba za a sake kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko ko za a sake haramun alal ayyami ijadu mislihi ko haka mai ihririya ce ko haramun ne dare da rana su sake zuwa da kwatankwacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa yace to har abada ba a yi ba ba kuma za a sake kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba anan shi ta yi gaba ɗaya idanu ce ta kowa ba ta faɗa ba mai sharhin ya ɗauko maganganun waɗansu sahabbai guda biyu a daidai nan gurin dan ya sake tabbatar da magana cewa ba a taɓa wata idanuwa da take kamar idanuwar ko ido ba ta taɓa ganin kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai yake to ya zo a cikin ingantaccen hadisi shine a cikin sahih bukhari yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallama marbu'an yace siffar manzon Allah marbu'an ne arrabu cikin mutane shine wanda bai zama zangarere sosai ba bai zama dan dubu ba matsakaicin mutum to haka siffar manzon Allah yake shi bai zama zangarere ba in tsawo yawa to akwai illa a cikin shi wani lokacin sai ga mutum yana lankwasawa wani lokacin ga ko tafiya yake mutum yana tuntube bai ankara ba akwai tawaya a cikin gajarta in yayi yawa a cikin tsawo in yayi yawa haka gajarta idan ta yi yawa da yawa ita ma akwai matsala a jikinta har akan dan samu reni da abokan zama ko na'am sai ce to marbu'an yace wa qad ra'aytuhu fi hullatin hamra yace na taba ganin manzon Allah a cikin janset na kaya sama da ƙasa iri ɗaya to irin yadda kayan suka karɓe sai yake cewa ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na rantsa da Allah ban taba ganin abin da ya kai manzon Allah kyau ba shi ba ma maganar a cikin mutane ba kowace irin halitta ce ce wallahi ban taba ganin wacce ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kyau bane ba yace ka anna shamsu tajri fi jabhatihi yace na rantsa da Allah kamar rana ce take fitowa a goshin manzon Allah saboda haske da kyalkyali da yake sai ka dauka rana ce take fitowa a goshin sa Imam Hassan ibn Sabit ya taba rera masa wata waka yana kwatanta irin halittar da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u yace wa ahsanu minka wanda yafi ka kyau lam tara qatu aini yace ido na wallahi bata taba ganin shi ba in dai za ce wannan yafi manzon Allah ce to na rantsa da Allah ido na bai taba ganin shi ba wa ajmalu minka wanda yafi ka kyau kwa lam talidin nisa'u mata ba su haife shi ba in dai mace ce take aihuwa wannan matar ba sai ta mutum ba ko ta dabba ce ko ta kwaro ce ko tsuntsu ce in dai a ce magana kyau ce to wanda wanda ya fi manzan Allah kyau ne wannan mata ba su haife shi ba ya ce kulikata mubarra'an min kulli aibin an halice ka ne ba tare da kowane irin aibu a jikinka ba dume suka ya kalli jikin manzan Allah ce zai yi suka babu abin da za a soka a jikin manzan Allah komai daidai da daidai yake yadda ya dace haka yake sai hasa da yake cewa ka annaka qad khuliqta kama sha'u kamar an halice ka ne daidai da yadda kake so eh ka zauna a gaban mudubi ka ce inda nan gurin a dan daga shi kaɗan nan a gyara shi nan a yi kaza ce ka annaka qad khuliqta kama sha'u. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka duk abin da zaka wa manzon Allah sai dai ka faɗi iyaka abin da hankalinka ya baka amma ba za ka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙi na yaban shi ba kuma sannan masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za su yaba an yabi manzon Allah an kare illa iyaka dai in za ka yi yaban to kuma karka wuce gona da iri su sukan ce komai ka gaya wa manzan Allah wai daidai ne ba daidai ba ne ba akwai haƙƙin da ba na manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa sallama amma du kalma ta yabo mai daɗi an gaya wa manzan Allah kai ma in kana da akwai da za ka gaya mashi ka gaya mashi amma kada ka bashi hakunan da suke na Allah madaukakin sarki dan a gaban shi an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaban an wuce gona da iri ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka birki ba da za a bansa kuma kace duk abin da aka yi daidai ne a karba wannan ba za a karba ba wa fina rasulullahi yatlu kitabahu haka hasan bin sabit ya rera masa waka ya ce a cikin mu akwai manzon Allah yatlu kitabahu yana karanta littafin Allah mu karu mata sai suka kwaikwayi irin wannan wakar ta Hassan bin Sabit sai suka zo gaban manzon Allah suke rera irin baituka sai suka waɗe daga cikin baitin kwaskwari mai suka canja shi suka ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadi yace a cikin mu ma akwai manzon Allah ya alamu ma fi gadi ya san abin da zai faru a gobe sai ce la ƙulu bi ƙauliku ku faɗi irin abin da Attanu ya faɗa a nan gurin kar ku wuce gona da iri fi na rasulullah ya tulu kitabahu akwai manzon Allah yana karanta littafin Allah haka yayi daidai amma manzon Allah ya san abin da zai faru a gobe ce wannan kuma kar ku bari la taquruni kama aqratin nasara bin maryam kar ku wuce da ni gona da iri kamar yadda nasara suka wuce da isa dan maryam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana mashi yabo duniya bata taba yin kamar shi ba sahabban shi sun keta mai duk yaban da za su ga mashi sun kure ido bata taba gani ba ba za ta taba gani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in kana da kalmomin da suka dace in ka ga wa manzon Allah babu laifi amma kada a wuce gona da iri a yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace malaki cewa babul mustasharu mu'tamanun babun da yake cewa wanda ya nemi shawara to ya bada aminci ne duk mutumin da ya shawarce ka to aminci yake da akwai akanka wana dan Allah meye kaza in dai yazo maka da shawara ko tsakanin kaza da kaza zaba mun kaza ko na kaza ya fuskanto ni ya kake gani yana da cikakken aminci ne akanka to karka yaudar wannan amanar da ya baka da haka duk wanda ya nemi shawara amana ya kawo kuma aminci yake da akwai akanka Imam Bukhari ta haddathana Adamu qala haddathana Shaybanu Abu Muawiya qala haddathana Abdul Malik ibn Umar ibn Umayr an Abi Salamah ibn Abd Rahman an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Abi al-Haytham manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da Abu al-Haytham ɗaya daga cikin sahabban shi hallaka khadimun kana da bara kana da yaron gida kana da wanda suke taya kada wainiyar gida hallaka khadimun qala la sai sai manzon Allah babu qala sai manzon Allah ya ce da shi fa idza atana sabiyun idan mun samu bayi in mun samu kamammun bayi barori sabiyun fa'atina da kaji labari ka zo wannan shugabanni suna alkawari kenan a cikin abin da gwamnati za ta samu kenan ko matsawar abin amfanin al'umma ne kuma daidai da abin da doka ta sanadar ba daidai da san rai ba kenan ko in doka ta na tanar a yi kaza babu wani in yazo sai a rubuta alkawari idan kaza ya zo ka zo kana da kaza yanzu gran ya yi nisa amma idan gran ya zo ka zo za a baka agajin naira kaza matsawar abin bai saba doka ba babu san rai shugaba yana da damar da zai yi wannan wani abu da ya karya doka akwai wayo akan doka wannan kuma ubangijin mai dokar yana kallo kenan sai yace fa idza atana sabiyun idan bayi sun zo mana fa'tina kazo fa utiya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi ra'saini laysa ma'ahuma salifun ranan ko sai aka kamo waɗansu bayi guda biyu rak ya ce babu na uku tare da su sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uku raka'a guda biyar aka samu to shi kuma manzon Allah bai ce ban an samu kaza kawai in ka samu labarin an samu bayi ka zo za mu baka daya sai ya tsaya kada waniya da hidimar gida fa atahu abul haytham abul haytham sai ya zo da alƙawarin sa wata kin a rubuta a takarda ga alƙawarin da aka mun in an samu bayi za a bani gani na zo manzon Allah a bani قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما yace to ga sunan guda biyu ne sau ɗaya a cikinsu abul haifan ya duba wannan ya ƙare masa kallo ya duba wannan ya ƙare masa kallo sai ya kasa zaɓa ikhtar minhuma sai ya kasa zaɓa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ikhtar minhuma qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah ikhtar li kai zaɓa mu tunda ya kasa zaɓa wata ya kula da ƙarfi wata ya kula da ƙwanji wata ya kula da kaza duk ya kalle sai ya ga kamar darajarsa ɗaya a zahiri ya rasa da zai ɗauka sai ya ce wa manzon Allah zaɓa mu ana haka kuma a zamantakewa ko wata siniki ma za ka yi sai ka ga kayan rikici tsakanin wannan da wannan sai ka ce wa mai kayan da Allah zaɓa mun guda ɗaya ta aiki kira da kyau duwanda ka ɗauka ba matsala to ka'idar shi ne in mutum ya dawo maka an wuce wayansu wana da Allah zaɓa mu to kai wanda ka tabbatar shi ya fi kyau shi ya fi daraja shi ya fi sanin matsalahin matsala to yi za ka zaɓa masa kada ya baka zaɓi ka dawo mashi da zaɓi sai ce ya manzan Allah kai zaɓa mu to ya za a yi kenan faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ce innal mustashara wallahi duk wanda ya nemi shawara mu utamanun yana da aminci ne duk wanda ya ce maka yi mun kaza to yana da amincin za ka mai abin da ya dace haka manzan Allah ya faɗa ce innal mustashara mu utamanun da ce ko hada ɗauki wannan daga cikin biyun sai ya nuna mashi me yasa ya ce mashi ɗauki wannan sai ce fa inni ra'aituhu yusalli dan na ganshi yana sallah duk lokacin da aka baka bayi guda biyu ɗaya arne ne ɗaya musulmi akwai ƙarancin tunani akan wanda yake sallah ya kashe ka amma wanda baya sallah wata ran ya samu dama sai ya daba maka wuka wata ƙil sai ya zuba ma guba wata ƙil sai ya cutar da kai watakila yana kallo za ka yi asara sai ka bari ya yi asara in ka yi asara ta ai ba a ba mu shawara ba ne ko ba ka shawarce ni ba ne ko dan ba a samu a ciki ba sai bari da gangan ka cuci sai ce amma wannan na ga yana sallah ka ɗauke shi ikhtar hada fa inni ra'aytuhu yusalli manzo Allah ya cika masa abin da ake da bukata kenan ko shi wannan tunda bai ga yana sallah ba lalle bane dauki mai sallah sai manzo Allah ya bashi shawara ta aminci ta gaskiya sai ce dauki wannan na ga yana sallah sai ce wastausi bihi khairan amma kai kuma ina maka wasiya ka kyautata masa da duk abin da yake na alkhairi tunda na zaba maka shi a dalilin yana sallah to ni kuma shugaban masallata ina baka shawara kai kuma duk abu na alkhairi ina maka wasiya akan shi kai kuma karka cutar da shi karka gallaza mashi karka takura mashi karka kuntata rayuwar shi karka dora mai abin da ba zai iya ba ina ma wasiya ta alkhairi akan shi istausu bihi khairan magana ce mai fadi da yawa to ya dawo gida ga bawa ya samu kuma ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat imra'atuhu sai matar Abul Haitham tace tunda yanzu an samu bawa kuma ga wasiyar manzon Allah sai matar shi tace da shi ma anta bi balighin ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu yace wallahi ba za ka taba cika abinda manzon Allah ya faɗa akan shi ba sai dai in yanta shi za ka yi tun da manzan Allah ce istausi bihi khairan kuma khairan ɗin aka kawo ta da na kira to duk wani abu na alkhairi to manzan Allah na maka wasiya a kan shi sai ta ce wallahi ba za ka taɓa iya cika wasiyar manzan Allah akan wannan bawan ba sai dai in yanta shi za ka ba za ka iya ba duk abin da ya zo gidanka na alkhairi ta da bi a ciki ba za ka iya ba duk abin da zai cutu ban da shi duk abin da yake akwai lada akwai falala sa da shi duk abin da za a more sa da shi ta ce ba za ka iya ba abin da kawai za ka iya yi ka fata ne ka yanta shi illa an to ote kaho ƙala da matar ta bayi shawara ya tsaya hima ya auna sai ce fa huwa ake ka samu yanci kenan magana ta ƙare ba a zo da lafiya ba tun da dai an baka yanci yanzu tafi nemi duk alheri da kanka kuma dukkanin alheri a bayan yanci zai zuwa mutum yau a ce a ƙarƙashin wani kake komai sai an ce ma ka yi za ka yi ɗan kana ƙofar gida a zaune ba damar motsi aka ce yanzu an saka maka mara kai ma wata duk inda kake so ka shiga kwanta inda kake so ka shiga inda kake so ka yi mu'amalar da kake so duk abin da ka samu naka ne har kuɗi baka mallaka in kana bawa ya sa musulunci ya ce babu jaka akan bawa dan baya mallakar kuɗi ya ce to aje ka yan anta ka fa huwa atik faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai samu labari sannan sai ya ce inna Allah lam yaba as nabiyan wala khalifatan Allah bai taba turo wani annabi ba haka nan bai taba tayar da wani sarki ba ko khalifa shugaba illa walahu bi qanatani face wannan annabin ko wannan shugaban sai yana da fadawa kashi guda biyu har annabawa sai an yi taka tsantsan kenan Allah bai taba turo wani annabi ba Allah bai taba tayar da wani khalifa ba shugaba da zai shugabanci da sunan musulunci barantana wanda zai shugabanci da sunan demokaratiya ko sarauta ko mulkin soja ko mulkin kama karya ko mulkin kaza ba a taba yi ba face yana da fadawa guda biyu illa lahu biqanatani biqanatun ta'muruhu bil ma'ruf ɗaya bankin na fadawa umarni suke mai da kyakkyawan aiki ayi kaza talakawa za su ji daɗi ayi kaza za a samu tattalin arziki ayi kaza za a samu zaman lafiya ayi kaza za a samu kaza ayi kaza za a samu kaza duk shawarar da suka bada shawara ce ta alkhairi ta tsaron ƙasa da ci gaban ƙasa wannan sune kashinsa na farko in Allah ya taimake shi da su ya tsira bi qanatan ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar kuma tana hana shi akan duk abin da yake ya saba da doka duk abin da ba daidai bane za su dage su tsaya ko da rai zai baci ko da za a baci daga ranar an daina mu'amala ranar za a bata ba za a yi da su ba wala akwai wanda Allah yake musu wani alfarma za su samu duka ƙari ɓacin ranka ka ƙari bala'inka ka ƙari bubutun wala ba su zuwa ma baya ba in dai ba daidai ba ne ba za a yi ba in kuma daidai ne sai an yi in ka ga an zauna lafiya ka yi daidai ko ka ƙi ba daidai in ba daidai ba ne ka kauce masa sannan a zauna lafiya wanda da Allah ya masa arziki da irin wannan fadawan shi ne yake cin nasara a mulki shi bi qanatun ta'muru bil ma'rufi wa tanhahu 'anil munkar wa bi qanatun akwai kuma ɗaya bangaren na fadawan ƴan fadar la ta'aluhu khabalan ba sa rage masa kowace kofa ta barna ba sai sun rinta ya fada cikin ta duk inda wani alkhairi yazo ba za su bari ya aikata ba saboda ai za a ce alkhairi ne to ba za su bari ya aikata ba amma duk wata barna sai sun ingiza an fada ciki kowa ya zai cuce ya cutu wa man yuqa bi qanati su'i duk wanda Allah ya kare shi daga waɗannan fadawan munana faqad wuqiya wallahi ya samu ƙarshen kariya da ake samu a duniya Allah ya hada mu da su Allah raba mu da su kai ko muna na din kenan ko na alkhairin kuma Allah madaukakin sarki ya hada mu da su to amma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba wani annabi ba wani shugaba da za a turo face Allah ya mashi fadawa guda biyu akwai fadawa masu fadar alkhairi in an zauna da su za a fita lafiya kalau akwai masu cutarwa in Allah ya kare ka daga masu cutarwa to ka samu kariya in ka haɗu da su wallahi duk yadda ka kai da kokari da san ka amfana wa ƙasa ba za ka taɓa cin nasara ba me yasa manzon Allah ya faɗi wannan hadisi na akan sahabi ko na'am wadda take Na'am. Na'am, mala yake ce mana akan wannan sahabin da aka bawa bawa akan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maganar wannan. Shi wannan mai gidan war rajulu ra'in ala ahli baitihi ko wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Shi mai gidan shugaba ne kuma za a tambaye shi akan shugabancin gidan shi. Su waye fadawan mai gidan? iyalan shi yasa mal amir yace to matarsa ita sai ba fadiyar shi a wannan gurin in matar shi za ta bahi shawarar kwarai ta taimake shi akan aikin kwarai sai su tsira in za ta bahi mummunan shawara sai su halaka to wannan matar ta arziki ce ta ji abin da manzon Allah ya faɗa istausi bihi khairan da ta zo gida sai ta duba ba yadda za a yi mijinta ya kubuta a haƙƙin wannan bawan sai dai in yan tahi za a yi sai ta zauna ta ba da shawara ta alkhairi duk da yin yan anta ita za ta cutu in mijinta baya gida in ana da buƙatar a kai nikawa zai kai na a'a a yanzu ba bawon tuna tunda yin anta ne ko in ba gidan baya na wane ne zai kai ita za ta kai in za a jawo ruwa a rijiya zai jawo in za a yi noma ko shuka a gona duk ita za ta yi in za a ciro 'ya'yan dabino kuma sama ya kama ita za ta hau ta ciro amma ta zauna ta bashi shawara ta tsakani da Allah tunda manzon Allah ya ce istausu bihi khairan ba za ka iya yin yadda manzon Allah ya faɗa ba sai dai mu haƙura mu yanta shi ya kuma ɗauki shawara ya yanta shi to wanda Allah ya azurta shi da mata irin wannan ine muhallin shahid hadisin dan akan mata manzon Allah ya magana amma shugabanni na demokaratiya da na sarauta sun faɗo ciki duk wanda Allah ya azurta shi da mata ta kwarai za ta ba shi shawara akan abin da ya dace da shari'a in yana wani ba daidai ba ko da za su rabu za ta hana shi wannan shine ya dace da matar aure matar kuma da za ta injizahi akan mummunan abu ko yayi ko a bata wannan ya haɗu da bala'i a cikin rayuwar shi duk inda zo gabar na sai an yi da shi Allah rufa mana asiri ko in sabon ɗinki ya fito za ta takura mai gidan duk bala'in da za a yi sai an ɗinka mata in yayi ya fito sai an ɗinka mata in wata ɓarna ce kawai sai an yi kore ya ɓaci kamar kwana uku da suka wuce ko hawan gane da aka yi in ka kalla da yawa mata da yawa sun jefa mazazanci a cikin bala'i kamar haɗa baki aka yi duk wadda ta fito bayan ta a waje yake haka na kalla ni dai eh wallahi akan mu hada miki duk wanda ta fito bayan ta a waje ki kuma idan sabba'in sun fito to yana ba ku tabbaci 15 daga cikin su ba su da hijabi dugela ne na farko fitowar ma matsala ce sannan shigar da aka fito ita matsala ce kuma na tabbatar karfin mazan suka bi suka fito ba mazan su bane suka ce ku fita karfin mazan suka bi suka fito to irin wannan matar in ka haɗu da ita to sai dai Allah rufa asiri ba na ce maka koma ka fake ta ba na ce maka yi bala'i ko amma dai irin wannan matar in kare ta akwai matsala a ciki lalle ne ya kamata a san lokacin da za a fita kuma lalle ne ya kamata a san yadda za a fita matsala ce wallahi da ahlus sunna da ba'in sunna ba du an hadu in an ce maulidi za a ce na yan bid'a ne in an ce hawan gani kuma to da matar dan ahlus sunnan da matar yan bid'a da matar komai duk haka za a haɗu ai to waya ina ne ake ware sunnar ina ne ake ware bid'a sannan ina ne ake ware riga ta sunna in za a zo karatun adabul mufrad ko idan za a zo masallaci ko idan za a je sallar idi in za a yi biki ba sunna in za a yi taron sallah ba sunna in za a yi bikin aure ba sunna in za a yi bikin suna ba sunna yara ba hijabi ba tarbiyyar hijabi mata ba tarbiyyar hijabi irin wannan matan to in dai ba Allah rufa ma asiri da kana tare da su to su ne matan bala'i kuma duk inda barna ta zo za ta takura ko dai ka bata ta yi barna ko a yi bala'i su ne bitsana bangare na biyu bitsanatu su'i wannan abun bai dace ba a haƙura kar a yi ita da kanta za ta baka shawara wannan abun kai ka san a zuciya ka barna ce amma in ka hana ta bala'i za a yi za ka kada kayar baya a ƙi zaman lafiya a gidan kai da kanka za ka ji sai ka bar da gabar ne zaman lafiya in Allah ya jarabe ka da wannan kai ta istighfari wataƙila akwai laifin da ka ubangiji in ka gyara shi Allah ya gyara maka ko yadda kasar Najeriya da haka gidajen mu suke eh ku gyara Allah ya gyara muku kowa ka bane ba ku ki gyarawa a gasa muku aya a hannu ku yi ta zagi matsalar tana hannunku ku ne za ku gyara inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ku gyara sai Allah ya gyara muku eh kowa ya tsere daular musulunci a zuciyarsa Allah zai tsora masa daular musulunci a bayan ƙasa ka tsaida daula mai adalci a gidanka Allah zai tsaida maka daula mai adalci a ƙasarka ya mutum ya kasa kontrolin matarsa hi kadai kuma yana zaune a gindin biya yana zagin Buhari a kasa daidai ta Najeriya mutum miliyan 200 da wani abu ko 200 ba wani abu ko matarka kai dai ta ihe ka aiki ƴaƴanka guda uku sun ihe ka aiki matsala kenan du a karan kan mu take in dai da ni da kai da kai da kai da wannan da wane duk gidajen mu za su gagare mu ya wannan mutumin za a haɗa masa kuma duka gidajen yana daga wani guri hi ɗaya a gefe kuma sai duka ya gyara ta ta zauna lafiya kalau duka matsala iri ɗaya ce wallahi don haka kowa ya tare inda yake ganin a nan yake a nan Allah zai tambaye shi ya gyara sai a zauna lafiya kalau in ka kasa gyara inda ake da akwai wallahi sai an samu baraka a tsarin ƙasar haka take shi mulki da kasan kacar keke haka yake kowace kata liƙe take dan uwarta in ɗaya ta tsinke za a iya tafiya sai dai a tura keken da gudu kana taka kafafunka ko keke irin na farko kenan amma dai ka murza kata ka tafi ba ta tafi ba to duk kankantar mutum a cikin daular musulunci ko a cikin ƙasa akwai gudunmuwar da zai bada in ya noke ya ki bada gudunmuwarsa ƙasar ba ta tafi lafiya kalaba kowa wala sai ya bada contribution ɗinsa kuma ina ji haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ya faɗa a cikin musulunci kowannen ku jakada ne ko yana wata kafa daga cikin kafar musulunci ya tsaya da kyau kar a ci musulunci ta kafar shi haka manzon Allah ya faɗa fala yutal islamu min sigharihi kada a ci musulunci ta kofar da aka bashi ajiya da aka to kowa ya tsaya ya ji tsoron Allah a kafar da Allah ya dora shi ƴaƴanka maza ka tsaya kai musu abin da ya dace ƴaƴanka mata ka tsaya kai musu abin da ya dace matanka ka tsaya kai musu abin da ya dace makwabta da ƴan uwa kamar yadda muka wuce a musu abin da ya dace kowanne a bashi haƙƙin sa yadda ya dace sai a zauna lafiya kalau amma in ka bada baraka ta bangaren ka gora daya baraka sai ta shafi kowa da kowa Allah ya samu dace matsalar karatu kenan Allah ba hira ne in maganar aka ba kawai dai gaba ce ta biyo ta ka Allah ya samu gyara baki da eh falawital islamu ila min wa man yuqa bi qalati su'i duk wanda Allah ya kare shi da munanan fadawa faqad wuqiya to wannan mutumin Allah ya bashi kariya Allah ba mu kariya akwai wani muhallin shahid din ko ya wadatar wannan na'am na'am na'am nan ma muhalli shahin ne eh muhalli shahin na hadisin kenan gaba daya tunda an ce mai amana ko wanda ya nemi shawara aminci yake da akwai ko akan wanda ya bawa shawara din ko mai neman aminci ne da haka dai sai manzon Allah zaba mu sai manzon Allah ya zaba masa wanda yafi kowanne nagarta a cikin su da yana sallah shi ma muhallin shahin ne na hadisi din amma muna neman muhallin shahin ne me yasa manzon Allah ya ce kowanne mutum yana da fadawa guda biyu banda babu da hangbala ya hango mana na cewa matar mutum ita manzon Allah ke nufi akwai wani muhallin shahin din banda ita na'am na'am na'am na'am to shi kuma malam fiqhu ya kara mana duk wanda Allah ya bashi mulki ko ya bashi dama to idan ka dahi jan mutane a jikinka ka ja mutanen kirki tunda manzon Allah ce dole da ya fada ne duk wanda ka ja fadan ka ne to lokacin da zaka ja mutum a jikinka ka tabbatar mutumin kirki ka jawo sai ya baka shawara ta kirki in ka dauko mutumin banza shawara banza zai baka in kai gwamnati sai ka dauko tsaffin barayi to fa yadda za a yi sata za su koya maka in ka ɗauko wanda suka rere gwamnatin baya to in ka ɗauko su suma da za a kare gwamnatin kasa za su ɗauko ka in ka ɗauko ‘yan almundahana almundahana za su maka in ka ɗauko mutanen ƙwarai shawarar ƙwarai za su ba ka akwai wani muhallin shahidin na'am na'am na'am na'am na'am Na'am. Waje a hadisin? Ok, jawabi ne kake yi? Na'am, to. A cikin ba da wasu suna zuwa da kansu wasu kuma ana kawo su inji Malam Mansur ko? Na'am. Insha Allah. Malam Sani. Na'am. Yanzu mutum Na'am. Na'am. na'am na'am ta mutanen manza shi malam sani yana ganin banda ma shugabanci banda aure har da abota ko in za ka yi abota ka yi abota da mutanen kirki don mutanen kirki za su baka shawara ta kirki mutanen ma za su baka shawara ta banza duk da fikihun da za a iya samu ne a cikin hadisin ko yanzu dai duk fikihu ake fidda mana na'am na'am eh ba bukatar ta eh eh wannan ita ma dai wata shawara ce kake bada ko eh akwai wanda su a mutane ba sa kaɓar shawara suna ganin komai sun sani ko in ka ba su shawara ba za ka ɗauka ba za mu tada mai matsayin shawara a haɗan babuka na gaba insha Allah dole ne ka ba shugaba shawara ɗauka ko ba dole ba ne za mu tada su a nan gaba insha Allah to Allah ya sa mu dace na'am Na'am? Eh. Eh. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. duk da fikin hadisin da ake fiddawa a gida mai gida ya saurari mutanen gidan ku ya saurari 'ya'yan shi ya saurari matan shi ya za a yi kaza wannan babu laifi a saurari hajiyoyi su ba da ra'ayinsu ka kwatsa da naka ko da yan dabara ne a musu a wuce gurin ko tana tsammanin shawara su sai kai kuma kana ganin shawara ka ce haka shugabanni su ma su yi shawara babu laifi insha Allah za mu tada babu shawara a gaba arama na gada na son rufe na'am na'am eh na'am in an dora mutum nauyi ya gaba zai iya saukewa ba ya nemi solution a hadisin yawa daidai ina yawa na'am istausu bihi nauyin nan ba zai sauko very good ina ba minti daya shi kaga wannan abin da malai kar hango a cikin hadisi shine duk wanda aka dora mai nauyi ya ga ba zai iya sauke nauyin ba to ne ma kansa mafita ko da ta hanyar ajiye aikin ne sai aka dora maka office aka baka commissioner kaza da kaza sai ka auna ka auna ka gaba har zaka iya iya sauke nauyin ministry din babu laifi ka rubuta takarda ka ce na hakura na ajiye aiki me ya faru ka ce wallahi na ga ba zan iya aikin yadda ya kamata ba kuma Allah zai tambaye ni babu laifi babu abun kunya a ciki tunda ita wannan matarsa ce ta hango masa ba za ka iya saukewa ba tunda ba ka iya saukewa me za a yi ba a sallame shi a bahi yanci ya kama gaban sai nema kansa alkhairi kenan an zauna lafiya kalam na amala abba na'am na'am falala da alkhairi na'am oke wajen yan tabawa kenan wajen yan tabawa akwai falala ta musulmi shi yasa manzo Allah ya ce zabu wannan saboda yana sallah ita kuma sallah dukkanin alkhairi ce inda mutum yana sallah to dukkanin alkhairin duniya ya samu kuma idan mutum bai sallah dukkanin bala'i na duniya ya same shi haka duk bala'i na lahira ya same shi yasa aka ce yan wuta idan aka zefa su wuta ana tambayar su ma salakakum fi saqar za su ce qalu lam nakum minal musalli shine lifi na farko da za su fara ambata ba ma sallah da haka duk mutumin da baya sallah kamar garanti ne sai wutar jahannama ta kona shi Allah ya tsare mu in mutum ko yana sallah to akwai alkhairi a tare da shi na'am na'am eh na'am eh eh na'am shi malami ma fiqhu ya kara mana a cikin hadisin tunda dai fadawan guda biyu ne to baka san ba waye baka shawara a cikin su ko kuma baka sani ba ga mai zai ba ce wannan fayyana da girki wannan da banzan ba ga maka za'i ba da haka kenan duk lokacin da aka baka shawara karka yi gaggawar yanke hukunci sai ka tsaya ka kalle ta da kyau sau da yawa mutane in suka baka shawara sun baka shawara don maslahar kansu ne in ya baka shawara ko da za a yi shekara talatin kana amfanuwa da ita to ta talatin da ɗaya akwai maslahar shi a cikinsa yasa tauhimana yake can haka baka shawara lalle ka tsaya da kyau ka duba kafin ka yanke hukunci wata kali yasa wasu shugabannin aka ba su shawara ya gagara ta an ba shi shawara ya ki dauka an ba shi shawara ya ki dauka wata kali wannan takazan tsantsin ne Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace babul mashura to me babin shawara gabaki ɗayanta wanda suke bin a kasa za su ji kamar mun yi ta surutu ne ake ji amma kasa kasa ba a jin wasu abu ko babul mashura babun da yake magana akan shawara to me matsayin ita kanta shura din matsayin shawara menene حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر ابن حبيب عن عمر بن حبيب عن أمر بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر وشاورهم في الأمر haka muke karantawa ko yace to amma qira'ar Abdullahi dan Mas'ud wa shawirhum fi ba'd al-amri ka shawarce su a cikin waɗansu lamurran riwaya kuma da muka fi karantawa a alqur'ani ne yau da kullum mutawatira kenan ine wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah fa shawirhum fil amr ka shawarce su cikin lamarin mulki duk abin da ya taso ka shawarce sahabbanka amma da Allah dan Abbas ya zo da ya tashi karanta sai yake cewa wa shawirhum fi ba'dil amri ka shawarce su a cikin waɗansu sassan na al'amuran mulki ba kuma za ka shawarce su ba kenan to ita kuma idan aka kasa fassara ayar qur'ani ko aka kasa samu tafsirin ta to akan dauki qira'a shaza ta sahabi sai zama tauhidi tafsiri tahi na farko da ake fassara aya da shi ma'ana duka wannan haka muka karanta ta to amma me tafsirin ta sai aka samu qira'a shaziya ce Abdullah dan Mas'ud ne kadai ke karanta ko Allah dan Abbas kadai ke karanta to wannan karatun nashi shine authority na farko da ake fara fassara alqur'ani da shi to kenan ba dole bane shugaba komai ya tahi sai ya ba ku shawara ba dole bane ba zai iya shawarta ko wasu bangare na al'amarin wani bangaren kuma zai iya yanke hukunci zai iya tara ku duka ji ra'ayoyinku kuma duka yanke aiki da ra'ayinku shi yasa malamai suka tattauna ita wannan shura din wai mulzama ce ko ba mulzama bace ba mulzama shine wai dole ne idan aka baka shawara sai kai aiki da shawarar da aka baka da yawanci wanda suka yi rubutu akan siyasar shari'a suka ce ghairu mulzama shura ba ghairu mulzama ba dole bace idan ka ba shugaba shawara sai ya aiki da shawararsa wataƙil Allah zai tsinkayar da shi abin da ku duka ba ku isa ku tsinkaya ba eh ina ji har labarin Bilqis Allah madaukakin sarki ya bamu mata ce ko ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu yace ku bani shawara ga al'amari ya ta samu annabi Sulaiman ya aiko da takarda innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atulu muslimin hikina wasiqa ta kare daga annabu Sulaiman bismillahir rahmanir rahim ina innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim me kwantan na wasiqa din Allah ta'alu alayya karku mun gardama wa atuna muslimin ku zo inda nake mulki kuna matsayin musulmi kenan an gama kai daga jin wasiƙar ka san okay authority eh ba a buƙatar wata shawara ba wani do bayan dubin gaisuwa ba wata dubin gaisuwa eh Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin tana karanta sai ta tada dukkanin fadanta manya-manyan fadawa suka haɗu suka ce aftuni fi amri ku ban fatawa a cikin wannan al'amari dama kafin wanda take cewa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu dama ada ban taba zartar da wani al'amari ba face kuna zaune mun yi shawara akan shi dan ku bani shawara da haka su da suka kallatin da wasikar ta zo da wani ton mai zafi sai suka ce na hannu ulu kuwatin menene wa ulu na hannu ulu kuwatin wa ulu ba'sin shadidin sai suka ce wal amru ilayki fanzuri ma za ta amri sai tunda dai maganar karfi yake sai suka ce masa na hannu ulu kuwa mu ma fa akwai karfi a gurin mu wa ulu ba'sin shadidin in muka tahi yaki akwai turjiya akwai karfin hali akwai tsananin yaki a gurin mu duk sun yi kurin sanyi suka ɗaga suka kalle ta sai suka ga alamar kamar ba ta karɓi wannan magana ta su ba ta san tsanin kuna da ƙarfi suka ce amma dai al'amuru ilaiki al'amarin yana hannunki foundry ma za ta amurin duba mai zaki mana umarni a kan shi kaga ta nemi shawarar sun ba da shawarar still sun dawo da gurin gurinta ta yanke hukunci mai take gani sai ta ce musu to ni ga tawa shawarar ta mace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai Allah ce wa kadhalika yaf'alu sai ta ce kun ga sarakuna masu mulki in dai sun shiga ƙauye masu irin wannan tashen mulkin afsaduha wallahi sai sun yi rugurugu da garin wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wallahi duk wanda ake ji su ne masu fada aje sun dawo kaskantattu wulakantattu kuɗin da nake tara mai shawara da ku duk kun koma yaran gida sai kun koma barori waja'alu a izzata ahliha azilla Allah ya ce wa kadhalika yafalu haka suke yi ba daina har gobe in dai kun bari an shigo an ci karfin ku duk wani babba na cikin ku ya dawo ku lakantacce ana sa ku a gida ana kullewa nan na aka yi wani taro na Boko Haram ana tsammanin wata unguwa da ba ƴan Boko Haram sun shiga wala mutumin dan ofis mu yake da yake ga mu yace da aka kado unguwar kowa da unguwar da mai unguwa da waye yadda aka same ka a gidanka karfe 3 da haka aka fito aka tara su ba wanda ya koma gidansa sai bayan karfe 9 yanzu dan Allah ka juya ka kwanta daga jeran wando aka doka karfe 3 na dare karfe 9 kana kallon wannan wannan yana kallon ka wani kaskanci ya kare wannan to wannan fa ya kare karfe 9 na dare ne in aka shigo da sunan mulki aka karya ko har abada daga jeran da za ka kare waja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu kaga mace ce sun taru ba ta yankewa sai da shawara yau sun ba da shawara kuma ta ki dauka kuma Allah ya karba akan kada karbi shawara ta su da haka me za a yi suka yanke shawara a tare gaisuwa ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza eh duk hi kuma dan rahoto yana nan haka nan ba a mulki da yan rahoto ya naɗi duk abin da suka hawa ya sake daga ga annabi Sulaiman da za su zo maka da gaisuwar zinare da kaza da kaza da waye da waye yace to mu za su hawa nan kenan a ina za a tare ta madadin red carpet zuwa aka aka kaɓe gurin gaba ɗayansa aka jawo ruwa ya biyo ta gurin aka ɗauko aljanu suka je ƙarƙashin teku suka ɗauko diamond da waye aka narka kana kallonsa kamar gilas in ka ɗora ya ka ɗauka akan ruwa ka ɗora shi da haka da suka taho da kayan gaisuwa sun ɗan roƙo kayan sa kwarake da wasu ƴan gudu kawai sai gaba ɗaya abin da suka zo da shi ne aka narka aka musu kafet da shi da aka ita bilkis da ta taho da girman kansu da komai tana zuwa da ta gani hasibat hulujatan wa kashafat an saqaiha sai ta dauka ruwa da yadda ta dauke zananta tana daura ta ce kwas kwas ba maganar ruwa bane sai kaga gaba ɗaya mulkin an canye ta da aka in maganar zinare da ake da azurfa ba maganar zinare da azurfa bace an wuce gurin magana ce ta Allah madaukakin sarki da haka tana zuwa duka ta ce ta bar abin da take bautawa koma bayan Allah wa adkhaltu ma'a sulaimana na wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin du an watsar tace na musulunta tare da annabi sulaimanu mun koma ga Allah madaukakin sarki to masu amfani da mulki kenan duk taimakon addinin musulunci kenan ta kai karhi a mulki tana da kyan tana da dukiyar amma tunda aka fara da sunan musulunci da sunan musulunci za a kare haka shugabanni ya kamata su kasance da haka dai tsari na addinin musulunci shugaba wajibinsa ne ya nemi shawara kada komai ya yanke shawara shi kada ya nemi shawara amma kada ka ba shugaba shawara kuma ka ce dole sai ya aiki da shawararka in bai aiki da shawararka ba ka fito ka zage ka ce ba daukan shawara ba haka bane ba duk wanda kuka ba shugabanci wallahi ya fi ku hangen abin da yake cikin mulki yau ku samu dolan cikin ku dolo nace ko to ku duba wanda ya fi ku dolanci ku ɗauke shi ku ce shi ne shugaba wallahi idan wata matsala ta taso sai ya hango abin da ku duka ba ku isa ku hango ba haka shugabanci yake ita wannan shugabancin akwai wata riga ta alfarma da Allah yake dora maka in ya baka wannan shugabanci da ita ne kake nuna isar da ita ne kake yanke hukuncin yayi daidai da ita ne ake baka agajin amma da taimakon waɗannan mashawartan naka da haka in kuka bada ya cije kuka bada ya cije ko idan kuna hango Kano to shi har Abuja yake hango idan yana zaune da haka yi ana wa shugabanni uzuri akan al'amarin shawara shi yasa ba dole bane sai an yi shawara akan komai kuma ba dole bane sai an ɗauki shawara akan komai amma yin shawarar kuma aiki ne na addinin musulunci yasa ta ce ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu haddathana adam ibn abi iyas qala haddathana hammad ibn zaid an sari an al-hasan qala wallahi mastashara qaumun qattu illa huduli afdala ma bi hadratihim ya ce na rantse da Allah an ji alhassan ya ce ba waɗansu mutane da za su yi shawara masta shara ƙaumin ƙaftu ba waɗansu mutane da za su haɗu su yi shawara illa hudu fashi an shiryar da su li afdala ma bi hadaratihim ga mafi falalar abin da ke gabansu eh in dai za ku tattauna ku yi mitin tsakani da Allah kowa ya bada shawara tsakani da Allah to sai Allah ya dora ku akan abin da ya fi komai zama maslaha kafin ku tashi daga wannan guri din wata ƙilke dan shawarar ƙarami za a ɗauka ko shawarar babba za a ɗauka ko shawarar shugabannin za a ɗauka ko shawarar bafadi za a ɗauka Allah dai sai ya kama hannun ku ya ɗora ku akan shawarar da take ita ce mafi maslaha haka za ku tashi daga wannan taro yana daga cikin kenan yin alfarma ta shawarar kenan da haka idan al'amari ya rikice a gida mai gida karsa kan gidan ba da fi ku zauna da matanka ku zauna da 'ya'yanka to ni dai al'amarin nan ya rikice na rasa yadda zan yi ya kuke ganin zan yi in gudu lagos in gudu abuja in yi kaza to inda ya za ku zauna da matan ku yi shawara ta tsakani da Allah wannan ta ce a yi kaza wannan ta ce a yi kaza kowa ya ka tsakani da Allah to za ku zamu maslahar da za ku ɗauka ku wuce wannan gurin lafiya kalau da izinin Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace babu ismu man ashara ala akhihi bi ghairi rushdin na na'am ثم تلا سو سنا الحسن سي كرنتو فدin Allah madaukakin sarki wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun al'amarin musulmi shawara sai a tsakanin su duk matsala ta zabo zanawa suke su yi shawara kuma da yawa zaka tadda al'amarin musulmi da shawara sai aka kubuta lokacin da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakin ahzab larabawa ta ƙasa suka hada soja dubu goma ba tare da manzon Allah ya samu labari ba sai da aka haɗa soja dubu goma yana zaune a madina yana mulki sai da aka shirya aka taho a gaya manzan Allah fa dukkanin larabawa sun yi ganganko da sojan da bai kasa dubu goma ba za su shigo garin madina in sun shigo garin madina madina ta tashi a ranar manzan Allah nan da ne ta taro su habban shi to ga al'amari ya tun karo ya za inda umarni ya fara bada kai ikaza kai ikaza da an wuce da an babu wannan labarin da ake ya ce to mu salman farusi a lokacin shi ne ka shawarar da aka karba wannan ya ce kaza ne ya ce kaza ce mu idan aka yi mana irin wannan mu faji'ar ba mu shin an karba yaƙi ya taho to ta inda muke tsammani abokan gaba za su zo ta nan muke zuwa mai gina rami ina duk tarihin ganuwa da ka gani a tsohon gari ina a labarin ganuwar wannan haka aka fara yin ta a addinin musulunci da haka ta inda za su shigo nan gidajen mutanen madina ne ba za ta shigo ba nan gidajen yahudawa ne ba za ta shigo ba nan gonakan dabino ne ba za ta shigo ba ta ina ne madina za ta shigo ta guri ɗaya ne ta arewa da haka ta arewa da mazan Allah ya ce to a gina rami da duk ƙarfin doki bai isa ya tsallake ya wuce shi ba kuma in ya faɗa ba zai iya fitowa ba shine abin da ake nufi da ganuwar da haka sai a zo a mata faɗi ta faɗin wannan masallacin to duk ƙofin doki in ya dako tsalle daga can kafin ya kawo nan ya faɗa in ya faɗa kuma zurfinsa ya fi ƙarfin irin cikin wannan masallacin da haka yau zai tsalle daga haka ya fito ba zai iya fitowa ba in ya faɗa ya faɗa kenan da haka aka yi aka yi wannan katon ramin ya yi faɗi ya yi zurfi ƙasar kuma aka dada ita ɓangaren madina in ka tura ta can ɓangaren abokanka ba za su iya turo ta ya su cike ramin da haka to aka yaso ta gari ake dada ita yi za ka tada duk birni ka zo ka tada an ce maka ga ganuwa ƙasanta mai za ka tada kwari ne samanta kuma ina tudu haka ake gano to aka yi wannan ganuwa da aka arna da suka taho kawai da suka taho da da da da da za su yi garin mana suka tada rami a gabansu ka ce wata sabuwa ke abinda ba taba gani ba kenan a tarihin yakin su da haka suna da bukatar zai sun zauna su yi shawara ta za su yi garin Madina da haka wannan kuma sai manzo Allah ya sa rundunar sojoji duka su kwanta a bayan wannan kasar duk wanda ya hoppasa zai harbo zai tsallaka duk da ba zai iya ba sai a cilla masa kibiya kuma sai ka da ki doki kai kaimi zaka gwada sai a cilla wa dokin kibiya ina zaka bu wanda zaka bazo da cikin rami zaka fado in kun duba kun turo ƙasa kuna tullo ƙasa sai su rinka harba muku kibiya ko kuna turo ƙasa suna harba kibiya dole ku haƙura aka saka yi da saka yi wata guda suna neman wace ƙofa za su shigo garin madina su suna bayan madina suna cin guzurinsu wannan suna cikin madina suna cinye abincinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga fa aikin fa in dai aka tsaya abincin madina ya ƙare waɗannan mutanen abincin su da ƙare ba su akwai matsala da aka cikin dare dole ta haye ta addu'a ya ta roƙon Allah madaukakin sarki a cikin daren da Allah turo iska mai ƙarfi ga sanyi tana jijjige abun hawan su tana balle abun din su dole da suka juya la maqama lakum al-yawma farjiu da haka dole suka juya babu abin da za su yi a garin Madina Allah madaukakin sarki ya ce wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya wadatar da masu imani daga yaki dama Allah shine mai ƙarfi kuma azizan Allah madaukakin sarki ne mai buwaye da haka aka suka juya amma mai ya kubutar da manzon Allah da sahabban shi shawara da kuma karɓar shawara din a wannan lokacin ba shawara da tafi wannan zama maslaha ita aka yi kuma ita Allah madaukakin sarki ya karba akan ta aka dora su suka fita lafiya kalam da haka amfanin hikimar shawara in dai kun yi da izinin Allah za a dora ka akwai abin da yake shine mafi daidai Allah ya samu dace to wanda ya bada shawara ya aminta da kai ya ce maka ga shawara sai ka ba shi shawara ba daidai ba dan maslahar kanka akwai matsala ko babu حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني بكر بن عمرو عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم اقل wanda duk yace mun abin da ban ce ba yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alhali manzon Allah bai faɗa ba manzon Allah ya ce amma bai ce ba shine man taqawwala alayya sai yace fal yatabawwa maq'adahu minan nari manzon Allah ya ce zabo wurin zaman sa a wutar jahannam da aka ka'idar rayuwa ce karka kuskura ka ce manzon Allah ya faɗa har sai idan ka tabbatar manzon Allah ya faɗa sannan ka faɗi ta kawai saboda ka caje matar ka kace to ai ya zo a hadisi ma manzon Allah ya faɗa ya ce dole mace ta yi kaza saboda ka cuce ta sai ka ari bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana faɗa to nemi wurin wuta a cikin wuta jahannama lalle kar ka faɗa duk yadda kake da maslaha har sai idan ka tabbatar manzon Allah din ya faɗa falai tabawwa maqa'adahu minan nari wa man istashara aquhu akuhul muslim yace duk wanda ya nemi shawarar dan uwansa musulmi fa ashara alaihi bi ghairi rushdin sai ya bashi shawara da abin da bai dace ba da abin da ba shine shiriya ba faqad khanahu yace wallahi ya ci amana shi duk yadda kuke shiri da mutum duk yadda baka so ku bata ka san ga abin da ransa yake so ya kawo maka shawara tsaya ka gaya masa abin da yake yi ne daidai ko zai ji haushi ko za a bata haka za ka gaya mashi in ka gaya mashi abin da ba ne daidai da shari'a ba wallahi wannan mutumin ya ci amana wa man uftiya futiyan bi ghairi sabtin wanda duk aka bashi fatawa ba tare da dalili ba fa inna ma ismuhu ko fa ismuhu alaman aftahu to zunubinsa yana kan wanda ya bashi wannan fatawa ni akara muka Allah wallahi ina da matsala kaza da kaza da kaza ai kaza ne sai ka tafi zuciyarka a wanke ka tafi kaje ka aikata aikin kuma daga ba sai aka gano akwai kuskure akwai zunubi akwai laifi to laifin yana kan wannan mai fatawa da ka yi sa malamai duk yadda zaka ba mutum fatawa karka damu da tsakaninku da shi karka taru da satar ansar da yake baka kasan baga ya hankali ba mutum ya zo tambayar ka fata zai baka fasatar ansa a kar muka la kaga da zamanin nan ya dace kuma dai gurin aiki na akwai arna akwai musulmi sai wani kuɗi ya zo kaga su fadishi faɗa ke maka ina ruwanka da zamani ya ɓaci ina ruwanka da gurin aiki kawai tambaye ne a kara muka la na saci kuɗi a ofis kawai hike nan ƙwararra kawai zai haka za ka masa tsirara to amma he maka wata him fada wai dole he kalli kaza fa kalli kaza kalli kaza sanai da me ka wato akram kala take gani ni me ansar wannan kaga ka kalli him fada da ya maka sai ka bashi ansa dama hi ma tambaye da akwai san rai a jiki kai ansar da kawai akwai san rai to dukkanin ku kun taya mutanen banza a wannan kuma tsakani da Allah ya zo tambaye ka fatawa yake nema ya aiki tsakani da Allah sai ka bashi ansa ba daidai ba zuciya ɗaya tafi aikata wannan abin da ka mai ba daidai ba sai bayan shekara goma ko talatin aka gano da kuskure dubar da ya tana kanka duk zunubin da aka ɗauka ana kanka kaga shi ya sha moran zunubi kuma kai za ka yi jawabin zunubi a lahira yasa laraba suke da wata karin magana suka ce ko za ka je jahannama ka je akan abun hawa aka laraba suka ce ko za ka je jahannama to ka je akan abun hawa mana idan za ka aikata sabo to yi da yawon malami da ya ka tambaye shi fatawa ya baka ansa to in Allah zai kona ka to in za ka wuta jahannama shi zai goye ka kai ka wuta jahannama yana suka ce to in za ka je jahannama je ka a bayan malami je ka akan abun hawa ya aka yake ce wallahi malam na tambaya da haka malam ya rage nasa ya faɗi gaisuwa tsakani da Allah ko kare faɗa tsakani da Allah kai dai ka fita da haka wani abubuwan guda uku lalle mutane sun sun kiyaye su dole in za a bada shawara a ba da shawara ta tsakani da Allah in za ka faɗa ka ce manzan Allah ya faɗa ka tabbatar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya nemi fatawa ka tabbatar abin da ka ba shi haka ansar take iyaka iliminka sai ka ba shi wannan ansar ba san rai babu kallon matsayi haka za ka ba shi wannan ansar in babu ka gaya masa wallahu a'alam ba matsala kada ka ji kunya an tambaye ka ka kasa ansawa aka wani mutanen gari suka samu labarin imam malik ko suka tattaro tambaya suka je a je a tambayi malik aka ramu kalla mutanen garin mu sun turo mu ga tambayoyi za a ansa a kai mu sai ce to ba matsala ne me matsala kaza matsala kaza ce wallahi ban sani ba matsala kaza fa ce matsala kaza hukuncin ta kaza ne dan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kaza matsala kaza fa ce ban sani ba matsala kaza fa ban sani ba da ha kare sai ya ga kusan 60% na abin da ya taso tun daga uwa duna bai tambaya malami bai sani ba ita musu aka mana kai babban malami ne kaga babban malami kenan dole me dole an sa tambaya ce ka koma ka gaya wa mutanen garin ku ka zo ka tada malik a matsayin jahili sai me kuma da in burge mutanen garin ku Allah ya kona ni gara in kasa burge mutanen garin ku Allah ya amince da ni to haka malamai kamata su rike in kana da amsa ka bada in babu ka barta a matsayin wallahu a'lam ba mutumin da Allah ya sanar da shi komai wallahi babu wa fawqa kulli dhi ilmin alimin kowane mai ilimi akwai malami a gaban shi kuma an ka samu kasar gumin malamin karhe Allah ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalila shi dan dan kadan aka tsakura masa a dan kadan din wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan in ka san da wannan baka bukatar ka yaudari kanka Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfanar da mu wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin akwai tambaya da aka yi wancan satin a group ban ansa ta ba ya bayan mun gama addu'a hazi kabir yake nuna mun silmar riga mun yi addu'a wanda yake bin babansa bashi ko sai ya takura babansa akan cewa lalle babansa sai ya biya shi wannan bahi wai wannan yayi daidai ko bai daidai ba ina ji haka tambayar take ko yayi daidai ko bai daidai ba mutum yana bin babansa bahi ya takura babansa sai ya biya shi wannan bashi bai daidai ba ko? na'am mala wanda ya amsa bai daidai ba ko akwai wanda yake da wata sabanin amsa din na? na? bai ma dace ba a mu'amala ce zai iya ba babansa bashi idan mu'amala ta kama ta bashi ko ta dukkanin su 'yan kasuwa ne ko? ta kwado suke yi su sai da haika ba hunan hatsi yawa ban sai dauki ɗaya zai sai da an ya sai da ya dawo masa da shi ai ba ka gairon ajiyar zai shiga ciki amma misali babansa ne bai da abincin da zai ci ya zo ce ya bashi zancen hatsi kwano ɗaya kai a gurin da abin da kake da bukata kenan a nan gurin rance bai kamata ya shigo ba amma cuɗanya ce wannan ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne ga shagon wannan ga shagon wannan an zo saya a gurin wannan babu sai ce inda ba ni kaza sai dozo uku ko dozo hudu wannan babu laifi zai iya ba babansa ba a irin wannan hali na mu'amala to amma da babansa ya karba kuma sai tsatsaye ya dawo kudin ya rushe dan yana da damar ya tambayi babansa a biya bashin wannan ko bai da damar da zai tambayi a biya wannan bashi na yana da dama ko to yanzu ku ruhi ta malage na yana da dama amma ba zai takura ba na'am to ba damar kenan na'am na da shi da kuɗi duka mallakar mallakar mahaifin ne na'am to wallahu alam ni abin da nake kallo shine idan abin da baban ya karba yayi bukata ce ta yau da kullun wanda dan adam yake da bukata wannan ba maganar bahi kuma abun kunya ne idan dan bai yi ba dole ma yayi amma idan harka ce ta kasuwa baban ya hana ne saboda ya ƙara jari wannan babu lafi a tambaye baba ya dawo da kuɗi shago yake da akwai wannan shago yake da akwai sai karɓi kayan ɗan ya ƙara jari da su alhali dama jarinsa ya ishe shi wannan babu lafi ɗan ya tambaye baba ya kamata a dawo da kayan nan ko shi ma lalaɓo ya karɓo wasu kayan sai su yi jirgiya saboda ita wannan fuska ce ta mu'amala a mu'amala kuma ya kamata in an karɓa a dawo da shi dan baban ba zai ji daɗi ba ce ba ni kaza don zo kuka ce a'a ba baka biyan bahi ba zan baka ba kaga ba za a so a zaga wannan ba da haka a mu'amala ta kasuwa dan kasuwa da dan kasuwa ya kamata in ya karba ya maida masa a mu'amala ta dan kasuwa ɗaya an yi tambayi mahaifi da masa da ita yana ga a wannan fuskar babu laifi da haka in a mu'amala ce ta kasuwanci suka yi wannan babu laifi ɗaya tambayi baban sa bashi amma idan mu'amala ce ta yau da kullum wannan babu bashi tsakanin ɗa da mahaifi wannan ko zuwa ya cikin akawun ɗinka ya buɗa ya ɗauka babu kocin da ta isa ta tambaye shi babu ɗan sandan da ya isa ya tambaye shi kuma ba mala'ikan da zai rubuta masa yayi laifi kuma Allah ba zai tambaye shi yayi laifi ba dan kamar dukiyarsa sai ya ɗauka ya bukata a cikin ta tunda anta wa maluka li abika kai da duk abin da ka mallaka na mahaifinka da ka duk abin da mahaifinka zai yi a mu'amalar yau da kullum wannan babu bashi babu neman abiya babu ramuwa kamar dukiyarsa ya ci don haka Allah ya samu dace Allah ya samu kiyaye subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin